الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالذكر وبعد alhamdulillah mun gode Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a wannan jalsa ta mu mai albarka yau goma sha ɗaya ne ga watan goma ko alif dubu biyu da goma sha shida mun sake haɗuwa don ci gaba da karatunmu na kitabu zuhud wal wasiya wadda yau za mu shiga sabon harafi ne wato harful ayin kuma za mu karanta baitukan tukunna kamar yadda dai muka ajiye al'adan haka daga bisani sai mu yi fassara tare da yin bayani بسم الله الرحمن الرحيم حرف العين لكل تفرق الدنيا اجتماع لكل تفرق الدنيا اجتماع ولو كانت مفارقة المصاع وهل من مات نرجو أن نراه وهل من مات نرجو أن نراه وهل من مات نرجو أن نراه وما بعد المنون من اجتماع وما بعد المنون من اجتماع فراق فاصل ونوى شطون فراق فاصل ونوى شطون وهيهات اللقى بعد القناع وهيهات اللقى بعد القناء ألا إن المنون لها خطوب ألا إن المنون لها خطوب وشغل لا يلبث للوداع وشغل لا يلبث وشغل لا يلبث للوداع وكل أخوة لا بد يوما وكل أخوة لا بد يوما وكل أخوة لا بد يوما يدلوك إلى أيدي الدباع يدلوك إلى أيدي الدباع يدلوك إلى أيدي الدباع So, Sayyidina Ali ibn al-Husayn radiyallahu anhu wa ardahu yace li kulli tafarruq wannan harfi da kamar da na faɗa kenan da yake karewa da ainun yace li kulli tafarruq dunya ijtima'i walau kanat مفارقة المساعي ناكو أقول ده أنسك سألك مساعي يوا أنسك سألك سألك أم يتي كل تفرق الدنيا دو ترى الربوة ربوة إن دي أتكين دنيا ني أكرامو ijtima'u to za a yi haduwa akwai haduwa in dai a duniya ne aka rabu to akwai- za a iya haduwa walau kanat ko da rabuwan nan kuwa ta kasance wato walau kanat ko da ta kasance mu fara kasar nisa'i rabuwa ne wadda aka yi fada da takubba aka zare kan sakani aka yi abin nan wato aka yi baramba ta hanyar fada da juna irin mummunan fada nan har da daukan makani to wata rana za ka ga dai an sake haduwa ko ba ku taɓa gani ba a ga mutum da mutum an ɗau makami ko sanduna ana faɗa an raba su ta kire da can ni da kai har abada har ma zai bayyana a kai za ka in dai a duniya ne to za a za a- mai yiwuwa ne a sake haduwa ni dai na sha gani irin wannan ko wanda na jirgin ne na na cewa shi da wani kam har abada har abada tsakaninsa da shi kamar Musa da Fir'auna kuma addu'a yake ma Allah ƙara danƙon gaba tsakaninsu amma suna yanzu in ka gansu baraka ce shi bane akwai wanda sanda ya rantse ban san iyaka ba yana cewa shi da wani har abada har abada ba shi ba wani har abada sai ga suna suna tare to shi ne shi sai na ayyudin sai ne ke baka labari da kulle tafarruƙin duniya duk wani rabuwa inda yana duniya ne ko da abokanai ne misali na abu- aboki da aboki aka samu matsala aka yi fada aka waɗe wannan yayi can wannan yayi can ko ya kama nashi hanya to ijtima'u a al'adance dai ana sake haduwa akwai haduwa ana sake haduwa a al'adance duk yadda aka war wato da mata da miji a baran baran ya ce wannan dai kam ko ita kaɗai ne aka halitta a duniya mace har abada ba ni ba ita idan yana sakanta a biya kuma zai ka zo ka ji ya fara bin masu jalalai ne in ma saki uku ya yake nan kai shi ma na ji na ji yau nan da kullum na na ji shi Eh, ya yi ta togaciya ya yi ta togaciya kan arabun nan ya je ƙarshe ya sake ta ya sake sakanta ya sake ta uku A- ba irin togacin da akwai kanuwar sai bayi da abokin shawara kamar ta ita ta zuwa ita ta zama ya yi gashi wanta abin da ya faru tsakaninsa da matansa bayan ya yi bayan da ba ta yi ba ta danne shi kar ya saki matar nan igiya ɗaya rage da ce ba abin da ai shi kenan kawai ai an gama ba sai ya saki ya zai sake ta ya dawo kuma yanzu ya haukace shi a duniya shi kam in dai zai samu yar fatawa duk yadda take komin yaya fatawar nan ta- take shi zai samu kawai wai shi zai zai ne da mata ko matsalan kowane saki bai isa ya ce karya bane kowanne takarda ne kuma hannu da hannu kuma takardun duk suna nan babu wanda ya ce na sake ki a gidansa daga shi sai ita bellantana a ce zai iya tunda har rashin imanin nasa da rashin tsoron Allah nasa ya kai da takaddin ma yana tabbi wai a a samu dai wata mafita ya samu dai mai da mata to kaga da akwai sakin da yayi babu takarda ya ya sake ta ita kadai sai shi to na tabbata ba abin da zai hana ko rantsuwa zai yi akan cewa shi bai sake ta ba ƙarya ne biyu ne to ga takardi gaba daya malam nawa yana cikin yadda aka zo ka samu wai za a wai da Allah a taimaka san yadda za a yi dalili akwai saki ɗaya daga cikin waɗannan sakin a ƙannin shawaran ƙannin sa ne da ya ji shi shi ba wai har can cikin ransa ba ne aka rubuta takarda cewa sa da addini kenan in ce dai ka rubuta Hira, ai magana ta kare ai. Shawara kan ka. da hannunka a zace musamman masu kan da hannunka ka kai har gidansu kai sallama ta fito kofar gida ka ce to ga takardar ki saki ai ba ba a wasa da shi da yanci abu biyu na addini ko da wasa kai ya tabbata ba da wasa dai ba a yin wasa a wurin saki da yanci in ka cewa bawanka na yan tarna ba za ka ce a duba kai wasa ba na ce ba fa dawo alkuran ya ɗinto har abada ya ɗinto ko kuma ka zo ka ce wance kai ni ba na sake ki a duba duba har ta sa hannu a kai ta duba wasa ne ba kar ki kai shi gaba kar ki kai maganar nan gaba wa ga ba alkuran ta su duk duniya ba da sai da shi sai dai zai halatta haramun in zai halatta haramun ko shi ya halatta sai ya zama kafiri aka samu malam wai lalle lalle wannan sashi din ɗayan hakika hakikan lamari tabbas shi shawari kannan sa ne ba wai a yanke ba yanke hukuncin sa shi bane eh aka duba wannan lamari ya ba wai ya dawo yana wuri a jeji fa kuka akan mata to saboda haka kaga kuma bayan ya ce fa har abada shi da ita kam har abada to abadan kenan ko ta ba ita ma bai tare har wannan abu ya faru so takaitai da duniya ne aka rabu ana iya haduwa duk faɗa kuma duk yadda kuka yi faɗa ka ji wani yana ya je yana ta faɗa ni fa kaga wani nan ni fa zuba ni ba shi yawa kowa ya sani in dai wani ne kam magana ta kare ni kam mun gama mun raba gari babu nawa za ka ji wani da wani sun yi baran bara musamman yan siyasa an rabu har da doke to daga cin mutuncin juna ne je a hau kan mimbari ya lalata wancan har ya sa a mai waka a yi mai jafaɗi a yi wane ne ya tura ma a ji a kansa daga baya ka ji jami'a ta sake haɗa su nawa wasan iyaka nan fara lissafi to inda na duniya ne kulli tafarruqid duniya tafarruqid duniya ijtima'u duk wani rabuwa inda a duniya ne aka ce wani da wani sun rabu ko an rabu an yi fada an rabu walau kana ko da ta zama mufaraqatul nisa'i rabuwa ne da aka yi wato sanda aka yi yaki da juna aka zare kan sakai aka rabuwa ne sanda aka yi fada aka yi yaƙi aka yi cire makami to ko da irin wannan rabuwan ne to yana iya yiwuwa ka gan sake haduwa kuma kawan ba su bane masu ka taba wannan abu to wai me yasa ya yi wannan bayanan ne duka wannan baitin ne yasa ya kawo shi wai akwai inda yake so ya je ne shi yasa ya kawo wannan baitin tukunna kafin ya je inda zai je ne ya ce to a tara hankali yace wa hal man mata narju an narahu wa ma ba'da al manuni min ijtima'i shikenan shine dalilin magana salama wa hal yanzu wannan istifhami ne amma istifhami ne wanda ake cewa inkari kana tambaya ne amma ba tana tambayan na na ɗaya baka san amsan ba a ba haka bane ka yi tambayar ne don kai ka jada amsan da za ta za a iya bayarwa ne an gane bayani ka nemi fatawa ne akan amsan duk da za a bayar din ka santa kuma don ka musa ta ne yanzu ka dubi wani katon mutum wanda da an gan shi ma kawai wato mai dukansa ne kam kai sai an yi da gaske sai ka dubi wani yadda ka ranka hure shi a fadi sai ka ce kamar yadda misali ce zan yi mana misali a nan aji wato ban san da waye zan misali da waye ba ka yawwa ka dubi gaban baba tela da aminu wancan suka ce yanzu baba tela zai iya zai iya dukan aminu tambayar da kai da kai da Allah aminu wancan ba suka ce yanzu baba tela zai iya dukan aminu tambayar da kai nan kam ka sani ko ba ka sani ba eh ka yi tambaya ne don a baka an za ka tabbatar da gaskiyar lamarin cewa baba tela in da aminu za su iya kafsawa kuma aminu baba tela ya buge shi ka yi tambaya ne don ka daɗa ta nuna mutane fa ba zai yiwu ba baba tela fa ya faɗa da aminu fa ba za ta dawo ba ka yi wato neman fasawa ne na inkari su sani fa ba zai yiwu ba yanzu baba tela zai iya yin rigima da aminu kaga ba zai yiwu ba to wannan shine istifhami in kai kai tambaya ba wai baka sani bane amsar da za a bayar a'a ka sani an amsar da za ta biyo sannan kuma ka yi ne don me don fa ka nuna mutane ba zai yi ba kana ja da haka ba zai fayu ba to shine wahal man mata narju an ran yanzu wanda ya mutu muna sa ran zamu zamu zamu ganshi ya mutu ba an ja binne shi an gama da muna sa ran za mu ganshi tambayan da ake yin nan ba san Allah bane an sani ba zai gano ba kuma tambayan an yi ta ne don a nuna ma fa amsar da za ta biyo bayan nan fa abu fa ba zai yi ba ne kawai ana inkari har ana jiya da haka shine istifani inkari sai sa na buga musu ku misali gwari gwari inda kowa zai gane wahal yanzu yalla man mata wadda ya mutu na raju an nara bayan ya mutu din yanzu muna saran yanzu za mu sake ganin sa an ji an binne shi za mu sake ganin sa kalla ta sai ya bada amsa ta ce wa ma ba'da al-manuni min ijtima wa ma ma najiya na kore maganar da aka yi na farko tambayan da aka yi za a kore ta ma din akwai na akwai nafiya din akwai wanda ba nafiya ba akwai mai tabbatarwa ma ne kuma duka ma a abudu ko kuliya ilal kadur la a abudu ma ta abuduna ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ba ma abattum ba ku yi bauta ba ne take nufi ma abattum abun da kuke bauta ba kun gane ma din can na tabbatarwa ne ba irin wannan na korewa ba ma abattum abun da kuke bauta ba ma abattum ba ku yi bauta ba kun sa in ana so za a iya fassara wa haka amma ma din can ba wancan bane ba na fiye bace ba wani korewa bane don haka nan wa ma ba'dal manuni bayan mutuwa fa babu min ijtima'in babu haduwa ba za a sake haduwa ba in dai mutu ya mutu kuka je kuka binne shi to ba kai ba sake haduwa da shi kuma har abada har abusa ka ko kurrabu kenan har abada kurrabu wa ma ba'dal manuni min ijtima'in in kana da aboki ko kana da wani a gidanku ko kana da uba ko wani dan uwa haka dai wanda ya mutu ka sake ka haɗu da shi kuma ga ya mana shi wannan ga ba ma mahalukin da yake shi yana da ja akan wannan magana manun jam'u maniyatin ne almaniyati kuma almautu ne da ga ba ma ba da manun min ijtima'in wato rabuwa ne wadda babu haduwa tare da shi bayan mutuwa babu haduwa firaqun fasilun wa nawan shadulun wa hayhatan liqa ba'da al-qina'i firaqun fasilun rabuwa ne wadda yake raba tsakanin mutane fasilus daga fasilu ne da kuka sani yin fasilu an zo an gama littafi ba za a ce fasiloni ko rabewa kenan raba tsakanin wancan babin da babin nan saboda gajet ta zango kan littafi da ruf ba jirki daga farkon ƙarshe in ka fara shi gaba ɗaya sai ka ƙosa ka ka ajiye shi kawai ka gaji amma ina akwai faslun faslun faslun burin ka ka gama fasali ne kana gama fasali kuma burin ka ka shiga sabon fasali kana gama shi burin ka ka shiga na gaba sai ka ga da haka da haka har littafi ya kare baka ƙosa amma littafi ya zama ba fasali akwai damuwa to mutuwa faslun ne raba tsakanin masoya da masoya yake duk yadda kake so mutum kana kallo Allah mutuwa za ta zo ta raba tsakanin ku cas za ta yanke tsakanin ku har abada kun rabu kana ganin wasa ne gaske ne zai je ya dawo ne a za ku sake haduwa ne yanda kuka saba zama kullum a wuri kaza din nan kullum ka riga tsammani in karfe kaza yayi dai garanti ko ban zo ba na san suwa ne suwa ne abokanai na din nan suna nan inda muke zaman nan suna nan kowa yana da wannan lokacin ne karfe kaza garanti ne kawai na san suna san in ya tashi zai je inda suke haɗuwan a ransa kan waye yi tunani zai je bai samu kowa ba kan a babu wannan ma ran dai aka yi haka kuma da can ne lafiya kuwa ina wa ne da zuwa ne yau kuma wani me ya faru lafiya saboda tsabar an saba haduwa a wannan tayin ne bayan ila cin abinci ko sun tilla da haka to ka sani duk yadda kake gani kuke tare din nan ku kaza kullum ku bakwai kan ba yadda za a ba a ga wani a cikin ku baka a haɗu ba a ga wani ba ha ba zai yi a shiru ba a yi na ja wani zambi lafiya goyon wani nan ina je ne ba zai yiwu ba ne ma kawai ku haɗu kan babu shi kan babu wannan magana to yanzu ka taba zauna haka nazarci to yanzu yadda muke haɗuwa kullum din nan kan fa zai yiwu fa muni fa a zo ba a zaman nan ba ma gaba ɗaya wani ya mutu a cikin mu ko kai kana ganin Allah bare haka ba to wani kuma ba ma maki kai ne ka kaddara yanzu yau kai inda kuke haɗuwar nan kullum yanda mutuwa take da arhan nan wani abu ya buge ka ko mota ko wani ciwon ciki ka wayi gari ne baka da garantin wallahi zaka kai dare to in kai ne misali mukaddara kai ne ko kuma in wani ne yanzu wani ne yadda nake tare da shi ran da aka ce ba yau din nan abin da dai bai fika sai Allah bane Allah a cikin ayyukan sa wannan kanana wanda ka fi shakuwa da shi din yanzu ran da aka ce baya nan kan yanzu yaya zan yi da rayuwa ya nake tunanin zama babu shi ka taba auna wannan wai fa kenan ma in wani nan arziki ne ya haɗa ku kuna haɗuwa ne ku aikin arziki na kirki ah yanzu wannan makarantar da muke haɗuwa kullum da asuba baka zan waye ne mutuwa take take faka ba a cikin mun nan kila mai bayarwa kila a cikin masu ɗaukar akwai wadda yanzu taɗin da muke nan ma kila kwanansa suna dab da ƙarewa Ii ka juya ka kalli kowa babu babu garantin babu wannan a cikin ajandan ubangiji to ran da kaga da tunda muka fara a nan ajin kan ba a taba janyo wani a cikin mu ba tunda muka bude shekara kusan na uku ake nema yanzu ba taba janyo wani ba shekara biyu da wani ko amma wancan ajin namu mai tangali ko mai tangali ko tallafi ne ajinmu na su injiniya yaya shi ba ba muna tare da aran ma ba na ba su hutu muka dawo bai dawo hutun ba shi kam daga hutun nan ya tafi to kana tsammanin mudin nan ba zai yi wani ko kai ko mu mulke kuna shafafu da mai mu kam a mu kuma ina mutuwa ya a mu ga ai babu mu da muke shi ne za mu karatu karatu ba za mu yi ba mu din nan ba cikin mu akwai wanda yake boko akwai wanda yake wankin fulu akwai wanda yake makanikanci akwai wanda yake gyaran rediyo akwai wanda yake noma akwai wanda yake kiyo akwai wanda ya sa karatu a gaba ya za mu mutu ban da cikin mun nan kamar a a gefe can dai haka tunani kai a ina a cikin mun nan waye da waye mai aure tukuna za a fara kawo rako mutuwa kwata-kwata waye da waye ya aure mu a muka ai ina a mutuwa ma ai ba haka zo nan ba kan haka kake da nani to Allah ba abu mamaki bare yau din nan in yi maganar nan gobe Allah ya ce to karatu da kuma hijiyar nan sari ya nuna buku gwari gwari ko kana gani ya fi karfin Allah ko kai ne ko ni ne ko shi ne wannan wala sai yayi nawa muka zo muka yi karatu musamman zudun nan a tafi sai ga karatu ya fito sau nawa mun sha in ba kuma ta baki sai an yi karatu kawai sai ka ji wayanda aka yi karatun da su kai akwai wanda ma ba karatun aka yi da shi ba ina ji jila jin labari yayi wani abu ya faru shi ya fara bayan labari karatun da kuka yi rana kaza ka duba abun mamaki satin da aka yi wancan lokacin da aka yi rasuwan yarinya da aka bawa Usman Sufi kun tuna ko a satin din muka yi karatu akan wannan matsala to an shirya aure kaza kaza kaza ana tsan kawai katsan sai a janye ko miji ko mata ko kaza haka an gaba shirin komai bai taɓa tsammani ba zai aure ta ba ta taɓa tsammani ba za aure shi ba katsan sai Allah janye da sai gashi nan a satin da muka yi karatu Allah ya kawo wannan misali kazo suka mutu har da ita an gama komai yan matan da aka bayar nawa an gama shirin aure ko kuma ka yi auren muka ce kaza kaza a zo a janye ka sai ga shi mijin hakan ta faru da shi ango ne ya zo an gama komai an yi jere yana kokarin mayar da wanda suka yi jeren ne an gama shirya daki komai da komai zai shiga sabuwar rayuwa a duniya ashe bare kawai dai idonsa zai gani ila in ma ya shiga ɗakin kenan don wani har sai an gama watsiya gaba da yake shiga ɗakin sa ila bai gama jerin da ba zai yi saboda akwai baki a ciki in dai ba wai rasa kunya ne da shi ba kai ba zai je shiga wurin ba tun da zai ke ɗiban bakin zai kai su ko ganin jerin da aka yi ila bai yi ba ya tafi kuma babu wasa a ciki ya tafi ko ba mu dawo ita kuma ta sani da abada wannan kan ta rabu da shi shi dai kan duk irin burin da ta yi a'a yaran mu mun yi aure na mu ne a'a ni ai a yuri kaza zan sa su makaranta a'a ai kaza ai wa duka Allah ya ce ba ka bane to karka nazarin irin wannan mana kuma karka ka tura wasu mutuwan ka banta kanka a wannan duk bayanan da ake na sani ni da Allah ya da eh Allah ya yarda Allah ka yari ya yarda tun da ya kawo ka duniya ya yarda kawai za ka mutu kuma kuma lokaci ne kawai in ka ga dama ka ɗori ta in ka ga dama kar ka ɗori ta in ka ga dama ka damu in ka ga dama kar ka damu bayanan nan da ake duk yadda ka ɗauka tayin ne kawai yana yi idan ja alayi wa karu laukuntun ta alamu wallahi sai tafiya tayin na yi babu wani jinkiri saboda haka musa mu riƙa tuna mutuwa kowane lokaci shi yasa shehu mu shehu ibrahim yake gaya mana kullum ولازم الحزن وذكر الموت لا تنسوا كذا سؤال الميت ولازم الحزن kar ku manta da karatun can ku rika lizintan bakin cikin lokacin ku da ya wuce ba ku tsaya kuka aikin alkhairi a cikin sa in ji shehu lokacin da ya wuce maka kana kallo baka tsaya kai wani abun da zai amfani ka a duniya ba ba belle a lahira to ka lizinci bakin cikin wannan in ji shehu wala zibil husna wa zikirar maiti na mauti da kuma tuna mutuwa ka sani fa ko yau ko gobe wataƙila an jima ne muna nan muna tare muna watsa za ka ji inna lillahi wa inna ilaihi dazun nan fa muka yi kaza da shi a so Allah ko ayyukan sa kenan ai kullum min wa fi sha'an kullum yana cikin ayyuka irin ayyukan sa kenan Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah wani bawan Allah ya taba sumewa a makabarta shi a kaduna aka yabo yana da mai kudi ne babban mai kudi ne sosai wani bawan Allah ne ya mutu irin wanda in ana cewa wane mai kudi ma aka ce wane mai kudi kaman kawai an raina shi ne ma saboda irin yadda Allah ya tara masa dukiya mutumin ba wanda ya suma ba nake bari wanda ya mutu aka yi wancan din ya suma sai aka je aka je jana'iza na wancan wancan sai ya fara lissafi a ransa shi mai kudin da nake faɗi ya suma ya fara lissafi yanzu ni kan me ma nake da shi in an ce za a rani da wani wane gidajen mai ma a ƙasar nan yana da ya kai kaza yana da kamfanoni kaza yana da kamfanoni kaza gashi an yi ruwa ne a rana ana tazi an ci ruwa kuma ruwan ya ci gaba yuryuryuryuryur ya iya yake aka jira aka jira aka sa tayi tayin din yayi jana'izar ruwan bai ɗauke ba aka sace ƙara wani awa bai ba aka ƙa aka gafa kawai dole sai dai a fitar akan kawai aka fitar ruwa yana jikan mutane aka zo kabarin ne yana cike da ruwa fal gawar nan ita ma ta jike mutanen da suka je sun jike babu ma ta hanyar da za a kwashe ruwan ma don ana wani ruwan to kabarin a cike aka je fa a gaggauta in ba ka ba kabari zai lalace ya dawo abin nan a kwasa ina ko da buwa ban baya ga wuri gaba ɗaya ƙarni ya ƙiri na gawa waje an yi ruwa gaba ɗaya kowa ƙarni wurin yake tashi ba kamar san gaba ɗayanta na jikunan mutane kawai ya ga an ɗebo mutumin nan wadda shi fa mai kuɗi ne babban mai kuɗi miliyoniya ne wancan ɗin ko bai da inda zai fara auna kansa da kuɗin sama ya ga an ɗebo mutumin nan cikin wannan caɗin ruwan da ɗoyin da wari ya ga an sa shi kawai an danna shi a cikin ruwan nan ya ga ana sa itace a kan ga ruwa kawai babu yadda aka yi hakan aka zo kawai sai faɗi ya su mai kwanoni su ma ya yi aure ai da ya farfaro an ce kawai sai ya fara duk arzikinsa filaye menene sai je kawai samu ya ce to a mai a ba shi dama zai gina musu masallaci sai fara investing abubuwa bai lahira kawai ya ce shi bai ga abin da zai yi wannan mutumin da ya dawo haka ya ce to shi ne me zai yi a rayuwarsa ya ce shi ma ya sani duk ko ba daɗe ko ba jima wallahi sai ya shiga wannan gurin ya ce shi ma ya sani sai ya shiga to nan ne zai ta bata kansa lokaci wannan mutumin da ya dawo haka shi wai da abin da ya tayar da hankali har ya so ne to belle kai kenan wanda ba za ka iya tashi baka da sisi ya gidan sisi baka magani sa kaga in mutuwa tana jin nauyin wani saboda yana da shi kai da ka tashi baka da fanko kamar yadda mai malaliyu na mangi zariya ya faɗa ko a infiraji an san infiraji a yi ko wajen littattafai da wajen guda tara wake ne kala kala wanda ya fara na farko ko na biyu ne ya ila ila arshe ba ni hankali da yawan bayani dan uwa suka tambaye ni menene mu yi waya waka ta musani ya menene har zuwa dai abun ma ya sura kuma jini amma dai a ciki yana cewa da ya zo waƙe mutuwa ya ce ta taho ta ɗauki sarki mai dugun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar fanko marar komo ba ta taho ta ɗauki sarki mai dubu matsara a ɗaki ta je ta wuce masu tsaron har cikin ɗaki ta je ta ɗauki shi inda mata su ƙara auki ba ta bar ko barar kobo ba kai in ka ji mai jin firaji yadda yake abu yadda ka san irin salon wannan ta yace wani ya gama yin haka kawai ya ɗago zai saƙa kawai ya ɗaga alluran bai mai da ta ba ta ɗauke shi ita amma ita dubi ɗan yara samari dubi ɗan yara samari wanda so ya kamata ta wuri su ta ilimi tun da fari gaskiya ta riga yi sharri wanda gaskiya ta riga yi sharri mai faɗa musu za su kabri daga baya gare su ba shiga ba sai hululu da shan sigari ba su son istighfari wai haka dai za ka ji su in ka ji kwai kuka yadda ka san salon wannan dai kawai wai mai faɗa musu za su kabari daga baya gare su ba shiga ba haka ne kuma sai za ka zo ka nuna wani mutuwa oh to sai haka in akwai waya a wurin sai ni ka ma ke fono bismillah ya fura haka ya ce wa bismillah wai kai kake kai kake tuna ta ba ka da kuɗi ne ga ji ya suna mutuwa ba da kuɗi kuɗi zane suka kare mutum kuɗi sai ga kaza hanya sai ka ji an zuba ka a ciki kai kwana bakwai kadai in an je an bude kabarinka kowaye a duniya sai ya gudu in ya kanka kowaye duk yadda yake son kowa Allah sai ya juya ta gudu kwana bakwai kai har ba a kai wani nesa daga wannan shine duniya kana tafiya gawa ne kawai kai kanka ka sani wata rana sai an yi wannan kuma babu babu yadda za a yi ta tsallake wallahi dukkan gatanka tayin ne dai kawai yake jira aha sai ita ne firakun fasil rabuwa ne wato fasil mai yanke tsakani na masoyi da masoyi annabi yana cewa uzkuru haziman lazzati sanda ne ne ta wannan kalma ta uku uzkuru haziman lazzati uzkuru haziman lazzati ya ku mutane ku tuna ku rika tuna wato mai mai raba jin daɗi kana tsakiyar jin daɗi kana ganiyar jin daɗi a jira latan sa hushe ya ce kanka manta magana sa mutuwa fa ka za su halil baiti haka nan kuma tambayan kabari tambayan kabarin nan da yawa wasu ma suna gafala sun ɗauka wai akwai wanda ma suka rudu wai za a zuwa ce ma marrabuka ma nabiyuka ma gibratuka ma ware ne ma rabuka ma diyuka ma nabiyuka ma gibratuka ba kai kuwa bawan Allah ai a duniya babu wanda bari amsa wannan ba wallahi ba wanda bari amsa wannan ba kai ka dauka magana kai ka dauka don ka kawai mai zaidi mal shehu Usman ya la ilaha illallah ba ka ji abinda ma'aiki ya fara akwai inda ake tsananta musu wurin tambayan nan sai kai qur'ani zaka haddace a zo ka ga wani abun tsoro a nemi fatiya a kanka a rasa mala'ika fa zai zo ya tsaga kabarin nan lokacin da zai zo irin balbalin bala'in da zaka ji yana yanda ka san aka ce garken giwaye ba suna cikin gonar kaba iska da mummunan haji su taso irin hayaniyan da suke yi fiye da haka zaka ji mala'iku suna tsagowa za su zo same ka kabarci su zo su tada kai su zaunar da kai su ma tambaya za su ma marar buka din ka dauka marar buka sai a wuce in ka ce Allahu rabbi sai a wuce wa ga ma tambaya kana ba da amsa amsan daga ba sai haifo ta tambaya in ka ce musu Allah sai ce ma wai Allah Allah shine me ne ka faɗa a Allah shine malikin sammai da kasai ba kana gani ka fita ba to wallahi ka ballo kanka wata tambaya kuma ne ya ce ma wa ya gaya ma shi alici san mai da kasai sai ya qur'ani na gani qur'ani qur'ani wa ya zo da shi qur'anin ai naka wa ya tabbatar maka in ya fara shiryo ma tambayoyi da gangan za a yi ma tambayoyi in Allah ba ya nufin ka da rahama kenan sai an kure ka ka dauka abun mai sauki ne ai ba wai kawai Allahu rabbi shikenan to mu je ha ba waye ba zai amsa ba ai kana tambaya tambaya na aikon tambaya ne exams wannan ya muke karewa da shi kaga an rubuta booklet a duniya a kawo ma booklet gashi tuberculosis a cikin fal da da paperfi a kawo ɗan na tambayoyin guntun paper haka ɗan guntun paper kaga musu ya ya haɗa ya ci zu- ya ci abin nan ya haɗa tsariya ya ci tsariya tube kuma a gaban sa aka yi duk koyarwar da aka yi tambayoyi an ɗaura tinkiya aka ga ya ɓata ne dalle kabari malam ka dauka ya lau rabbi wai za mu tsiri ko muhammadun nabi ka kaba su masharafa da jiblati shi kenan ya ce ba nan nan mutu ɗan ayya kowace tambaya wallahi ka bayar in Allah baya nufin ka da rahama tambaya in ka bada amsa sai ya haifo ma wani kan annabi in ka in amma tambaya in ka bada amsa Allah ta ballo ma wani aikin da duk tambaya ta ballo ma abin da ya fi karfin ka kana ganin in ka bada da aya in ni da nake da aya kai malam ne kana ba da aya sai tambaye ka tukunna me ya tabbatar ma da qur'ani wace ma qur'ani ma tukunna daga Allah ne kuma fa malaika ne zai iya ma wannan tambayar ka kare kanka ya kai ka tabbatar eh ai annabi ne aka ce wa ga maka wa ga maka ai annabi ne faɗa wa ga mai da duk kalma kawo to kawai ka roƙi sabbitu lahu alladhina amanu bi qawli sabiti ka ta roƙon Allah ya tabbatar da kai kai ya bada amsa Allah ya ji kanka ya tausaya maka ya ma ilhami duk tambayar da aka yi ka bada amsa kana ji sauki ne annabi yake cewa yana cewa istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al ku nemi was'alu law tabita ku nemi gafara wa dan uwan yanzu nan za a tambaye shi ku ne ku roƙa masa Allah ya tabbatar da shi akan iya bada amsa in larabci kake ji annabi ne ke faɗa sabbai in za a yi ma tambaya in larabci ne kawai a faɗa amsa wane ne ba balarabe ba cikin wanda yake gaya magana wanda mala'ika zai yi wa larabci bai bashi amsa ba to in tunanin ka ne kada ka aita shi ka wallahi ka kai shi ne ran da aka je aka shimfiɗa ka a cikin wannan kabarin to ranar zaka gane haƙul yaqini wa innahu la haƙul yaqini ranar ne za ka tabbatar da ita Allah ya kamana da sauki albarkar manzo Allah sallallahu mu so annabi kawai shine zai wato yanke mana dogon zangon nan daga Irakon rabuwa ne shi mutuwa fasilun mai rabawa tsakanin masoya da masoya wa nawa kuma tafiya ce sha'unun mai nisan gaske ba irin na duniya ba ne wani ya yi tafiya kai wani ya rike bai dawo ba a haba lahira ya tafi ne ai zai dawo insha Allah to wannan banda wannan kan wa nawan tafiya ce sha'unun mai nisan gaske nawan yana da ma'anoni da yawa a larabci in ka ce nawan yana daukan tsakon kwani tsakon kwani za ka ce nawa ya yi nufi a yana da ma'anoni dai kai ka mu bari haka kawai ka riki wannan din tafiya ne sha'urun kuma mai nisa tafiya da mai nisa firakun fasil rabuwa ne mai yanke duk wani jin daɗi wa nawan kuma tafiya ce sha'urun mai nisan gaske wa haihatan liqa saduwa ta nisan ta haihata haihata lima tu'aduna ko can cikin qur'ani haihata ni ya nisan ta wa haihata liqa liqa saduwa haihata ya ne santa babu maganan a haɗu kuma in an je duk wanda suka mutu za a je a tara a guri ɗaya dukkan ruhi na mamata na kirki yana wuri ɗaya sabon gawa in ya zo dukkan su sai sun gan shi saboda ruhi ne ba jikuna bane dalla za a cika wuri har ka kasa gani wani duk gawan da aka kawo dukkan su sai sun gan shi shi ya ma annabi ya ce kowa in ya zo sabon gasi sun tambaye shi wai sai ya tambaya shi mata ta kanta ya aure kuwa ya ta hai aure a ya ta kashe auren ma da ta yi wadda muke baka labari har ta aure wani ma a aure ka zama ta yi ha har yanzu ai wallahi ta samu wanda ya dauke ta ba ha to akwai na bar bazawara a gidanmu don Allah shin ko ta samu miji har yanzu wane kuma yanzu na rabu da shi annabi ya ce zai ce wane kuma na taɓa fakarin ta muku a cikin ma ko suna ko yawwa wane kuma na bar shi mutumin banza ne in ce dai Allah ya sa da ya shiri ina har yanzu yadda kabar shi haka yake ya ma daɗa lalacewa ya koma da baka ai ai dai ka san dai da kan bashin giya ko to yanzu giya ma yake sha ai dai ka san da kan kaza kaza ai to yanzu kan kaza kaza a wani ai yanzu ai na wani ya zama mutumin kirki ba da ka san shi ba haka ce to ya labarin wani kuma wani kuma wani ai ya riga ni mutuwa ai sai in tunda wani ya riga ni mutuwa su ce uzu billahi daga wurin annabi sai kaje sai wurin bar a sake wata magana sun sani wani kam sai sai su ce uzu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaba ila ummihi hawiya ta tafi wurin uwarsa hawiya saboda in dai na kirki ne sai sun gan shi in ya mutu duk wani saboda arwah ne akwai alamun arwahi a sun sani to wurin kowa ya zo sai an gan shi za a ji a rijista tare da su ya ce ummu muawiya ta ɗauke shi shiken daga na za su gane to Allah ubangiji dai ya ji kanmu ya tausaya mana ya samu cikin wanda za su kyakkyawan cikawa kuma ya karɓe mu wato ya zama mana ranar mutuwanmu ya zama mafi alkhairin rana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nawan sha'un tafiya ce wadda take da nisan gaskiya wa hayatan liqa wallahi haduwa ta ne santa ba da ina'i bayan an riga an lullube mutum da likafai bayan bayan ina'i bayan an lullube mutum da likafai din nan an nannade shi an daure shi to hayatan liqa sake haduwa da shi ka sake gamuwa da shi ku haɗu yanda kuka saba ka ya ne santa kau ya ne santa niqa daga naqa'u ne naqa'u an naqa'u niqa'u wato irin kaman mayafi da mata suke lulluwa da shi nan su rufe har gaba ɗaya din nan jikinsu to ka san da yake yana kama da mayafi shi din ma to shi ya sa aka ce ba da ba da ina akai ba da ba da ina kaman nawa an yi da abun kaman tayin kuma haka ne to kafin yana da wuya kina ne to wannan da wato veil kenan ko ina wanda shi ne veil v-e-r-l a turanci kenan ko kuma mask m-a-s-k duk da yana dauka ko kuma disguise d-i-s-g-u-i-s-e disguise ina kenan ba da kinaye bayan an lullube mutum da likafarin nan to fa haduwa da shi kuma ya ya nisanta babu ba a sake haduwa da shi ba ya tafi kenan ala innal manuna laha khutubun wa shughlul la yalbisu lil wada'i ala ku shaura innal manuna ita fa mutuwa laha khutubun tana da wasu lamura masu girman gaske khutubun din nan jam'u khatbin ne خطب خطب شأن شأن جرما ko lamari da girma shi ne khatu amma kadbudin yana daukan kamar a ce mata an san mata ko mata ko afaya afaya na afaya plural singular plural is affairs ko yana daukan concern yana daukan hatta business ma khaddi amma wannan na na yana da girman lamari ita mutuwa ala innal manuna kusani ita mutuwa laha khutubun tana da wasu lamura masu girman gaske duk nau'in babu abin da yake da wahala irin irin mutuwa shi yasa lokacin da mutum ya zo zai mutu idan fa mutum ya je wanke gawa fa ya fita bai faɗi komai ba na abin da ya gani kai irin ladan da zai samu a wurin Allah ba kaɗan bane lada da zai samu ba kaɗan bane so saboda duk wani wanda ya mutu duk gawan da ta mutu in ba na manta ba akwai ramuka guda goma sha biyu cikin duk wani dan adam duk wani dan adam akwai ramuka a jikinsa akwai sun kai ina ji in ba na manta ba dai goma sha biyu ne kowane dan adam to lokacin da rai yake fitar nan babu abin da ya kan shi zafi tun da kaji annabi da kansa alaihi salatu wassalam yake wannan magana ba abin da ya kan shi zafi ko ta ina ba abin da ba zai iya faruwa ba wurin da ba zai iya fidda wani abu sauri goma sha wajen biyun nan idan da biyu hanci biyu nawa hudu ko kunnuwa biyu baki nawa bakwai ko ku ta lissafi ba al'aura na bauli da al'aura na gaɗi ne tara ko aha aha sai wurin nonuna guda biyu sha ɗaya to akwai wani wuri ba ta yi mun bada sai cibi cibi su goma sha biyu dan adam inda yake da ramuka wanda duk wanda ya mutu kuma saboda tsabar wahala na mutuwa din nan mai yiwuwa ne ko ina sai an ga wani abu to ba a so ka ce wanke gawa ka zo kana bayani in ka kuskura ka shiga uku shi yasa shari'a ta ce idan aka zo ko ina da ka sani a cikin wurare goma sha biyu nan da dan adam yake da su ba inda ba zai iya fidda wani abu saboda tsabar wahala na fitar rai dan adam bai taba haduwa da wahala kamar irin wannan ranar da zai fita to shi yasa aka ce a wanke wanke din in an yi mutuwa ana wanki witiri-witiri amma gaskiyar magana ba a son ɗaya ba a son kuma ya wuce bakwai ba a son ɗaya ba a son kuma ya wuce bakwai saboda wanka ne wadda ba kamar wadda aka saba kullum ba shi yasa ba a son ɗaya duk da dai witiri aka ce idan aka wanke ɗaya aka wanke biyu aka wanke na uku aka ga wani abu na fita har yanzu a hanci da baki da nonuna din da al'aura din da kaza in dai na uku bai yi ba to kar a yi hudu dole sai an yi biyar in aka yi biyar ma bai daina fidda wa'insu abubuwa ba to kar a tsaya a shida dole sai an yi bakwai amma ba a so a wuce bakwai in har aka wanke na bakwai har yanzu still wuraren nan ba su daina likin ba to abin da aka ce sai a nemi kamar manya-manyan ramuka sai a nemi auduga a tattoshe tattoshe a tattoshe in ana iya kona ƙasa ma akwai dai abubuwa da aka a sassa a nan na saboda ɗan adam din ya mutu ba wato duk da yawa wasu ba sani ba da yake ba kowa yake harkan wanki gawa ba dan adam din wahalan da yake sha ba kaɗan bane wurin fitar rai so saboda haka mu ji tsoro saka ta waya mai kusa da barki Allah eh wala ta waya mai mu ji tsoron Allah kawai shi ne ya uwa kowa sai ya fuskanci wannan babu wanda za a yi wa gatan yace zai mutu ba eh ya zo ko mu yi mu yi marare shaɗi ko mu yi yare da duk yadda muka yi dai zai tazo wannan ranar dai sai dai kawai wani wali kamar yadda shehu dairu kullum da zai yake gaya mana shi wai wai Allah Allah yake wa mutuwar ta zo wa ke tsoron ta ija wanda ba da gaskiya ne yake tsoron ta dinga duk duk dan aljanna ya san dan aljanna don ya san ayyukansa ya san ayyukan sai dai kawai ba a yin jarunta wa Allah ka ce eh ai dole sai ya saka a kai duk abin da yace ai zai bada aljanna kai ka rika jin tsoro kuma na zai iya faɗin karɓa kuma tare da kai bainar khawfi wa raja shine cikan tsoron Allah da kamal la ka dubu tana da lamura fa masu girman gaske wa shugulun kuma wato akwai dauke hankali mutuwa tana dauke hankali lokacin da mutuwa ta zo ba za ka taba tuna wani abu ba komin yadda yake da daraja da ƙima a wurin ka ko menene abun kuma zai mantar da kai komi a duniyar nan saboda tashin hankalin mutuwa ne shi ne shugulun nan yana shagaltarwa ka manta da duk abun da ka duk yadda kake tuna abu wai wanda kullum kake tare da shi a wani kudinka a wani abokanenka wani ko menene lamarin mutuwa ya wuce wannan wa shugulun la yulabbisu lil wada'i babu magana jinkiri don ban kwana in ka zo mutuwa wai kai za a ma jinkiri a ce ma bari kai jinkiri ka dan yi ban kwana dalla duba malaika da Allah ka ya guri Allah ka ya guri domin ka ga mama na ta yi tafiya bari a yi mata waya tun da zamanin waya ta zo muni ban kwana don gaskiya ba mu akwai matsala tsakanin da ita a akwai matsala sai kai kullum ka ka ai ai gyara a a a zara'ilu Allah ka yakuri don akwai wani mutumin da na yi rashin kunya kuma na tabbata wannan mutumin mutu ya isa wurin Allah in na kuskura in dai na yi garaje na mutu kaza kaza don Allah ka yakuri a kirawo shi a zara'ilu za ka ga ila ba za ka iya magana ba ai da ka gan shi la kanka ne kawai zai kare gaba ɗaya ko liman da wanda shi zaɓin wa shugulun yana man ɗauke hankalin mutum la yulabbisu baya babu dama a yi jinkiri a jinkirta wa mutum a bar shi lil wada'i wa don yayi ban kwana babu wannan wa kullu uquwatin la budda yawman yadulluka ila aidin dibai wa kullu uquwatin duk wani yan uwantaka wani abokantaka da kai kai ji kana da aboki wane kam duk inda na je ba na tsammanin dai zai bar abu nawa ya lalace ko har yi tunanin wai ka ba wane ha ha ba ba dai wane nawa baka wane nawa har ma wane wane wane za ka ji ana cewa saboda tsabar shago to duk wani abokantaka da kake ji kana da shi tsakaninka da wani da kullu ukuwatin la budda ba makawa yawman wata rana duk abokan takan ku duk kusanci ku duk yan uwan takan ku shi wannan abokin ya dulluka shi zai ja ka ya shirye da ka ila aiki dibai ya kai ka ya sa ka a hannun kuraye jeji ke shi abokin naka dibai jam'u wato yana da sunake a jam'insa da yawa zuba ko zabur zubdai kamar nau'i na kirke shi amma dai yana ɗaukan shi wannan ya sa wai shi yaki to yana ɗaukan zaki yana ɗaukan kura dira to amma dai hakikanin gaskiyar lamari kura ne wato shine kura ko kura haina ko ko ya ake kiran sani ko ya kuke kiran sani ka san sai an gani an pronunciation din wani lokaci mu sai an gani na larabci zai fi dan mana sauki mun ga sunan sai mu dauke shi ka kamar yadda zardi yake ɗauke alƙur'ani baƙin kamar skani haka muke ɗauke shi idai na san haina ne ko yani hy ko ake h-y-e-n-a ko h-y-e-n-a haka spelling ne h-y-e-n-a to haka zai ɗauke ka ya ja ka zuwa ga ya sa ka hannun kurare to karatunmu nan ya zo ƙarshe insha Allah za mu dakata nan subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa jalla sanawuk wa la ilaha ghayruka nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهاد خلاف الراشد المستقيم وعلى آله يبقى المجاهدين سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين